الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'atil mutawatira wa shazza bil ulumin lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 116 kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to madalla za mu tashi ne a aya ta 23 amma dole sai mun koma aya ta 22 an gane ko yawwa a cikin suratu saba kuma kafin mu tashi karatu ayar da mun kai bayani ta 19 faqalu rabbana ba'id baina asfarina ko ba'id baina asfarina ko rabbuna ba'ada qira'ata yaqub kenan tawjihul qira'at kin ya gabata amma mai son karin bayani diba cikin qala'idul fikr fi tawjihil qira'at al-ashr صفحة الأريد ثلاثين ترى كما يجيب عن القراءات وأثرها في التفسير والأحكام صفحة الأري أكد أشرين دبير دكما ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ينا يدوبا كما صفحة الأري هدود أربعين ترى عن القراءات وأثرها في التفسير والأحكام تو آية أشرين دبيو أتين سورة سبع Allah ya ce qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah ku kira waɗanda kun kariya inji malam manzauri kenan waɗanda kun ka ce wato riya cewa za'amtum kina annahum fikum shuraka ko kamar yadda yazo a cikin suratu al-an'am ko kare cewa wato abokan tarayya ne ko za su taimake ku duk ku kira su min dunillahi wadanda ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin basu mallaki ko gurgurdon azzarra ba fi samawati wala fil ard a cikin sammai ko kastai wa ma lahum fihima wa ma lahum an gane ko ba su da su waɗannan al-asnam fihima a cikin sammai da jinsin sammai da kasai kenan min shirkin kenan wa malahum shirkun ne ba su da wata abu da sun ka halitta wanda sun kai tarayya da Allah da shi wa malahu minhum babu wani daga cikin su min zahir wanda zai taimakon Allah Allah bai da mai taimaki cikin su domin wa malahum kana iya cewa saboda su al-asnam da aka bauta ma sun yi mata mu'amala ta abin da yake da hankali ko kuma a cikin abin da an ka bauta ma akwai mai hankali an gane ko yawa akwai aljannu akwai mala'iku akwai mutane da aka bauta ma to cikin mutane da aljannu akwai wanda ya yarda da an ka bauta mishi akwai wanda bai yarda ba wanda bai yarda ba shikenan wanda kuma ya yarda zai haɗu da Allah sai Allah ce to wala tanfa'u shafa'atu indahu ce to baya amfani a wajen Allah an gane ko illa liman azina lah sai ga wanda ya ma izini kaga wannan ya nuna cewa da mafhumi ceto yana ceto baya bai da amfani sai ga wanda ya mami izini kina kaga wanda ya nuna akwai ceto man dalla zai shafa indahu illa bi izni to idan muka duba qira'ata abu amr ibn al-ala al-basri da hamza da kisa'i da khalaf wadanda kufiyun ne illa liman udhina lah sai ga wanda an kai ma izini qira'a kuma ta jamhur adina lahu wanda Allah ya ma umurni kina kaga ta fassara kowa ne zai yin umurni an gane ko to cikin taujihul qira'atil ashr bil qur'an safha 234 sun kace to ita qira'ata illa liman azina lah qira'ata jamhur an yi mata taujihi da an-nazir an gane ko yawma idin la tanfa'u shafa'atu sai ce mi illa man azina lahu ar-rahman kaga ya danka kanta izini zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma inda yace wa kam min malikin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya zana Allah liman ya sha'o yanzu kaga ya azana nan ya nuna Allah ne zai yi izini ba sai ko mun fahimta ba yawwa to sai Allah subhanahu wataala ya ce to hatta idza fuzzi'a an qulubihim an gane ko imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta hatta idza wato faza'a an gane ko banawu fi'lin fa'il hatta idza faza'a an qulubihim sauran kuma sun karanta hatta idza fuzzi'a an qulubihim an gane ko to yanzu kenan nan muna da qira'at ko ko karanta kalmar ya kasu gida nawa gida biyu ba sai kun fahimta ba yawwa to yan kai karanta hatta idza faza'a kenan hatta idza faza Allahu an qulubihim kenan har in Allah yayi tsoro daga zukatansu ba sani ko mun fahimta ba yawa in Allah ya yi tsoro daga zukatan ash-shafi'ina waɗanda za su yi ceto wal mashfu'u lahum da waɗanda za a yi ma ceto an gane ko bil izni da izinin Allah ko ko hatta idza faza'a an qurubi ma har sai lokacin da Allah ya yi tsoro daga zukatan mala'iku don su ma suna tsoron Allah ko ba karan bane ya khafuna rabbahum min fawqihim ko wa yaf'aluna ma yu'maru kuma yace wa hum min khashyatihi mushfiquna a cikin anbiya'i hatta idza fuzzi'a an qulubihim ita ma dai sai lokacin da anka yayi tsoro daga zukatansu an gane ko fuzzi'a an qulubihim nan ba a wadi wane ne zai yayi tsoron ba amma dan faza'a an qulubihim ta nuna cewa Allah ne zai yayi tsoro a qira'ata Abu Amr ibn al-Ala da Hamza da Kisa'i da Khalaf qalu ma za qala rabbukum za a ji musu mi ubangijin ku yace an gane ko qalul haqq za su ce Allah ya ce ya abin da kiran qalu sashin su zai ce da sashi su halittu kiran ma za qala rabbukum mi ubangijin ku ce ko sashin mala'iku ce sashin mala'iku qalu al-haqq za su ce Allah ya faɗi gaskiya ko wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine al-aliyyu madaukaki al-kabiru Allah shine mai girma mun ga da wannan ko yawwa taw aya ta gaba wadda take da tawjihul qira'at wato shi ne aya ta 37 da aya ta 30 wato da takwas an gane ko yawwa to waɗannan kuma ba za a iya fahimta su ba sai an koma aya ta 35 alaramma Allah ce wa ƙalu kafirai sun ce nahnu aktaru amwalan wa auladin mu ne muka fi yawan amwalan dukiya wa auladan da yaya su a hujjar su tunda sun yi yaya sun yi dukiya sun yi kiyasin duniya da lahira kidan ma lahiran ma ya an ka tayi ta su ta kuma karan bane yace wala in rudittu ila rabbi ko cikin kafil ajran na khairan min hamun qalaba ko wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna cikin fusilat ruji'tu ko ba karan bane kadiba cikin at-ta'birul qur'ani yadda ya tawjishin wato waɗannan abin nan yadda ruji'tu kalima ta raja'a ta fiyo a cikin fusilat rudittu kuma tarar da tafi yawa a cikin suratul kahfi mun gane ko to almuhimmu sun kace da sun fi yawan dukiya da yaya sun kace kai wa ma la harbi mu'azzabin su ba za a yi musu azaba ba eh kiran ma ko suna da labarin lahira ko kuma Allah bai isa shi musu azaba ba kaji wani rudu sai Allah subhanahu wataala ce qul kace inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u ubangiji na yana yalwata arziki ga wanda ya so ko wa yaqdir ko ba garan bane kuma yana kuntata ma wanda ya so yana yalwata arziki ga wanda ya so ibtila'an kuma yana kuntata shi ga wanda ya so mi ibtila'an fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan ka gani duka ibtila'i ne in an baka dukiyar mai yawa jarraba ka za a yi in kuma an hana maka kuma jarraba ka aka yi a gani ko ba ka dan bane ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات ستمين لعلهم يرجعون da haka duk halin da kaga cikin kanka cikin jarabawa ce amma Musa in baka kudi kike kana cikin jarabawa da ka ji an ce wannan cikin jarabawa na babu kudi ko ko an daure shi a'a ko waje kace cikin jarabawa ta Allah kake tunda Allah yana yana kallon me kake aikatawa ni zaka yi da dukiyar da Allah baka ni zaka yi da mulkin da Allah baka ni zaka yi da ilimin da Allah ya baka ni zaka yi da ƴaƴan da Allah ya baka ni za ka yi da duk wani abu da Allah subhanahu wataala baka da lafiyar da Allah ya baka da komai kuna gane ko yawwa to sai ce walakin na aksarar nasi la ya'lamu sai dai da yawan mutane ba su da sani to wannan aya idan muka duba tana da irin tamkar irinta waɗanda suke da kama da ita nan kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u sai ce mi wa yaqdir kaga nan babu lahu an gane ko cikin suratul al-qasas shi kuma wai ka annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi kaga nan cikin wato al-qasas akwai min ibadihi an gane ko hakan ga cikin suratu wato al-ankabut Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi ko ba haka nan bane kenan da al-qasas da al-ankabut ko ne yana da min ibadihi ba sani ko mun fahimta ba sai dai ita qasas wa ya ƙadir babu lahu ita ko an kabut wa ya ƙadiru lah mun gane ko ita ko saba'i na farko nata shi ne wato abin nan ƙul inna rabbi ya sutun rizka liman ya sha'u wa ya ƙadir babu min ibadihi an gane ko ya sutun rizka liman ya sha'u wa ya ƙadir na biyu kuma qul inna rabbi ne yabsutu rizqa man yasha'u amma kuma mi akwai min ibadihi kinan min ibadihi a cikin qasas akwai shi cikin ankabuta akwai shi cikin kuma saba na biyu akwai shi amma na farko babu shi sannan kuma wa yaqdir na farko abin da cikin suratul qasas wa yaqdiru lah a cikin suratul ankabuti wa yaqdir saba na farko wa ya ƙadiru la a cikin saba'i na biyu kaga dole sai ka kira kiyayewa an gane ko? so ka ce ubangiji na yana da wata arziki ga wanda ya so wa ya ƙadiru yana kuntuta mun da ya so walakin na aksarar nasu la ya alamu sai dai da yawan mutane ba sa fahimta haka sai Allah ce wa ma amwalukum dukiyoyinku ba su kasance ba wala auladukum ko ƴaƴanku billati tuqarribukum an gane ko waɗanda za su kasance kenan su kusantar da ku inda na a wajenmu zulfa kusanci shi zulfa ta akidi nan tuqarribukum an gane ko domin azlafa ya kusantar da shi to marko a ce tuqarribukum taqriban sai an kace zulfa an ka kawo fi'ilin da yake bada ma'ana irin tashi ko ta kusa da shi amma kuma ta akidi na sai Allah ce to illa man amara fa sai wanda ya imani wa amila salihan ya aikata aiki na gari sai Allah ce fa ulaika waɗannan lahum jaza'u dhi'fi bima amilu an gane ko to idan muka duba anan lahum suna da jaza'u dhi'fi sakamako na lillimkawa kamar da Allah faɗi yadda za a lillimkawa a wurare daban-daban ko ba karan bane yawa sai dan sai da manto an yi idafa dhi'f zuwa ga mi jaza'u jaza'u dhi'fi bima amilu ba sai ko mun fahimta ba yawa to amma idan muka duba imam ruwais wanda rawi ne na yaqub ya karanta abin nan jaza'ani da'fu an gane ko yawa kenan sai shi zamanto ad-da'fu yayi masa damma ba sai ko mun fahimta ba jaza'an kuma yayi shi da tanwini jaza'an الضعف kenan jaza'an ad-da'f malaman da suke taujihin qira'a sai suka ce to ita qira'a ta ruwais idan muka duba ya an ka ce abin nan jaza'an yana matsayin hal kenan halu kaunihi jaza'an to sai an ka ce ad-da'f sai zaman to khabaru mubtada kenan huwa ad-da'f an gane ko shine sakamako kamar yadda wato an kai abin nan domin akwai domiri wanda yake mustaqir fil khabar al-muqaddam an gane ko yawwa amma waɗansu malamai sun kace to shi abdu'ifu ana iya ɗaukar shi matsayin abin nan wato shi na iya zaman towa kenan matsayin marfu'i bil iftida'i an gane ko an gane ko kenan su a wajen su ba khabar bane waɗansu sun ɗauke shi khabar huwa huwa da'if ko wasu kuma sun ɗauke shi matsayin mubtada kenan lahumu da'if kenan suna da ribi to an ka ce suna da ribi kenan lahum kamar matsayin mustaqir wal lahum ne to wannan damiri da a cikin mustaqir shine yayi nasba ga wanga hali a qira'atar wais lahum ad-da'fu jazaa'an ina fata an fahimta yawwa almuhimmu dai duk inda ta kai ta kawo suna da sakamako Za- wato sakamakon kuma sakamako nasu abin riban yawa ne Allah ce to wahum fil ghurufati aminun su a cikin ghurufat jam'i ne na ghurfa ko dakuna suna cikin dakuna suna amintattu imam wato hamza al-kufi ya karanta wa hum fil ghurfati aminuna su a cikin daki ko kace duk aljanna gaba ɗaya an dauke ta a matsayin babban falon su guda an gane ko kuka dauke aljinsiya ce jinsin dakunan su sai da manto da qira'a ta jamhuriyar ta hamza duk sun hade wuri guda sai Allah ce walladina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ko asalin yas'auna yas'ayuna na domin yas'a ne asalin yas'a yas'ayu ya'un da ta zo karshe sai an ka maida ta alif kuma an ka shafe ta wallazina yas'auna waɗanda suke gaugawa fi ayatina a cikin ayoyinmu ko mu'ajizina ko ba haka ba ko kuma mu'ajjizina idan muka duba ibnu kasir al-makki da abu amr ibn al-ala sun karanta mu'ajjizina shi da mun kace an fassara shi musabbitina ko masu rangwantar da mutane eh suna suka cikin ayoyin alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma ayoyin da Allah yake bayyana wa na kauni suna izgili iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir kaga akwai hatsari sauran qura kuma sun karanta mu'ajizina suna mu'akisina kenan suna kamar suna son su yi fito na fito da Allah an gane ko ko mu'anidina suna son su nuna taurin kai game da ayoyin Allah an gane ko su bijire ma Allah subhanahu wata'ala da sauran dai ma'anoni to Allah ce ula'ika fil azabi muhdaruna waɗanda cikin azaba za a halarto da su an gane ko nan muhdaruna ala ramma za a halarto su akwai ya zama to mujmal ya ne za a halarto su sai an kora su sannan a kai su wanda suqul mujrimina ila jahannama wirda sannan an zo an halarto da su akwai abin da za a yi an gane ko يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون sannan an halarto da su kuma yana za su ga cikin wutar jahannama fa kubkibu fiha hum wal ghawuna an gane ko da sauran ayoyi kamar da na dan baku yadda zaka iya gane ayoyin da zaka kawo wana mun gane ko Allahumma amin kadiba cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 111 sannan kadiba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 606 wallahu ta'ala a'lam taw aya ta gaba wadda zamu dauka ita ce aya ta 40 wato daidai inda akwai tawjih na wato ilmu qira'at inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yawma yahshuruhum jami'an imamu hafs rawina asim al-kufi da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai taro su thumma yaqulu da ya'un sannan Allah ya ce lil mala'ikati ga mala'iku a haula'i shin waɗannan iyyakum ku kade sun ka kasance kanu ya abudu suna bauta ba ko kuwa sun kasance suna bauta muku kuma suna hadawa da Allah an gane ko to sauran qurra sun karanta wa yawma nahshuruhum ranar da zamu taro su annunu lil azaba ba da ya'un baki nan thumma naqulu sannan zamu ce lil malaikati ga malaiku a haula iyyakum kanu ya'budu shin waɗannan sun kasance suna bauta muku an gane ko yawwa to da mun ka zo da an ka zo wajen tawjihul qira'at ita waccan aya ta 37 wa hum fil ghurufati aminun ko ba karan bari mun ce hamza ya karanta wa hum fil ghurufati aminun to kowace kira'a daga cikin su sai an kai mata taujihi da an-nazir tamkatta da yazo a cikin wato al-qur'ani ita kira'a ta hamza inda Allah ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama kana ya zama to mufrad sai dai jam'i ake nufi da shi ita ko kira'a wa hum fil ghurfati aminun inda Allah subhanahu wa ta'ala ce lakin alladhina taqaw rabbahum لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أو إتكو ونن قراءة ويوم يحشرهم جميعا إن فتا أنا فهمتها dan ka san abin nan kira'a ta hafs an gane ko da yaqub wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu sauran kura sun karanta wa yawma nahshuruhum an gane ko to kiran waccan bi uslubi yahshuruhum bi uslubi al-ghaibina shi ko nahshuruhum bi uslubi al-khitab lakin an-nun lit-ta'zim sai malamai sun kace to ita qira'ar da ta karanta wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai taro su an hankalta ma kul inna rabbi yabsutur rizqa kaga an ce kul inna rabbi yabsutur rizqa an gane ko to sai an ka ce to rabbi kenan damirin zai koma zuwa gare shi wa yawma yahshuruhum ai wa yawma yahshuruhum rabbi wa yawma yaqulu rabbi an sani ko muna fahimta ba yawwa da haka in za a taujihi dole sai an hankalta ma kowanne nahshuruhum kuma sai zaman tomi an yi iltifati ne daga al-ghaib zuwa ga al-khitab dama iltifati kuma yana daga cikin asalibul balaghiyya ko eh yawma nahshuruhum dan saboda a nuna nunu ta'zim kuma a nuna girma na ubangiji kuma a nuna tayarwar za a yi ta kuma Allah baya jin tsoron kowa ban sani ko mun fahimta ba yawwa sai kuma wato abin nan aya ta ƙarshe wadda za mu ɗaukar da taujihul qira'at ita ce aya ta 52 a cikin wato suratu saba amma dole sai mun ɗauka aya ta hamsin ngari ko inda Allah ce walau tara iz fazi'u walau tara da dai ka gani iz fazi'u lokacin da sun ka rikice tsoro ya kama zukatansu an gane ko sun ka hirgice to na an shafe mi jawabi na lau walau tara iz fazi'u ay la ra'aita amran azima to sai an ka shafe jawabin lau saboda yi saboda likai ta zahabin nafsu kulla mazhabin don rana ta ko ce irin mazhaba ta kaddara abin da ake nufi Allah ce to lokacin zuwa fala fauta babu radda za a yi su kubuce su kubuce ma Allah wa ukhidhu min makanin qarib an kama su daga wuri na kusa wa qalu amanna bih sai su ce mun yi imani da shi ko a wannan lokaci Allah ce ina wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id yaya za a yi at-tanawush an gane ko shine at-tanawul inji malaman lugha abinda ake nufi da shi imam shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da imam abu amr ibn al-ala al-basri da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta at-tanaush wa anna lahum at-tanaush sauran kuma sun karanta wa anna lahum at-tanaush an gane ko kenan sun karanta wadancan da al-hamza yawwa to dama daga tana asha ne an gane ko kinan sai an ka ce tana ush tana asha ai tana wala min bu'din kinan ka karɓo abu daga nesa an gane ko to sai zaman to kenan a tana ush masdar ne na tana asha ya tana ashu tana ushan ita ku kira awa anna lahum tanawushu min makanin ba'id sun ka ce kenan masdar ne na nasha an gane ko yawwa ki nasha ya nushu mastarkin shi tanawush shine tanawul waɗansu kuma malaman lugu suka ce a ba masdar bane na nasha ya nushu kawai dai alhamza ce an ka cire an ka maida tawawul na fata an fahimce shi kamar inda Allah ya ce wa idar rusulu uqitat asalin uqitat alaramma wuqitat ne alarabci daga alwaqtun an ka sanya lokacin da za a tsaya da su don ba da hujja ina fata an fince ni shi yasa malaman lugha suna ganin cewa kamar yadda an karwato daga imamu sajjaj kullu wawin madmumatin damma lazima fa anta fiha bil khiyar duk wawun wanda dole na an gane ko wanda adda damma kuma lazima ce ita wawun din kidan tana daga cikin asalin kalma to fa anta bil khiyar in shi ita hammastaha in ka gara ba kai mata hamza wa in shi ita tarakta hamzaha an gane ko yawwa to duk dai inda ta kai ta kawo wa anna lahumut tanawush yaya za a yi su samu karɓar imani ma'ana su asalin imani kamar an an sifanta shi ne da abu wanda an nesa mutum na miƙa hannu ya za a yi su samu damar yin imani tunda ba a cewa ya za a yi su samu karɓo imani min makanin ba'id daga wuri wanda yake mai nisa an gane ko to Allah ce to wa kad kafaru bihi min qabl kuma sun kafirce ma shi alqur'anin ko sun kafirce ma manzo min qablu gabani ko sun kafirce ma imanin don ba su yarda da shi ba Allah ce wa yaqdifuna suna jifa bil ghaibi da gaibi min makarin ba'id daga wuri mai nisa rajiman bil gaibi kenan ma'ana suna ta maganganun abin da ba su da sani kai shi kaji mutum na ta bada labarin lahira kamar da ya zo lahira ya dawo ko ko wani ya zo lahira ya baka shi labarin abin da aka yi lahira Allah ce to wahila bainahum za a sanya shamaki daga hala ya hulu ne asalin hila hewle ne to saboda kasara ta gaba cewa an kamar ta yawo an ka sanya shamaki wa baina ma yashtahuna da abin da suke bukata asalin yashtahuna yastahiyuna na alif kin da ta koma ya'un din ta koma alif ce an ka kuma shahita an sanya shamaki tsakanin su da abin da suke bukata kama fu'ila bi ashiyaihim min qabl kamar yadda an kai da waɗanda sun ka gabace su ashiyaihim tamkasu an gane ko innahum kanu fi shakkin murib su sun kasance cikin shakka wadda take mai sa kokon mutu to da yake dai surar ta kai karshe akwai waɗansu ƙa'idodi na har da ya kamata mu ɗan yi bayani saboda abubuwa ne masu muhimmanci an gane ko abu na farko shine cewa nan alaramma akwai qaribun biyu sannan ba'idun biyu ana ganewa kaga nan qaribun na farko qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi satimi innahu sami'un qarib wannan sifa ce ta ubangiji walau tara iz faz'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib shine na biyu qaribun da qaribun sannan sai ka samu ba'idun da ba'idun kuma an gane ko kuma shi makanikin shi adda qarib na biyu sai na sai zama to in makani ne karibin shi ne na farko in hanka samu makan amma in hanka samu duka kalimomin to karibin biyu sannan ba'idun biyu wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tarawush min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qablu yaqsufuna bil ghaibi min makanin kaje da zakari ke su alramma mun ji wannan da kyau to sai kuma abu na karshe wanda yake da alaka da harda shine da anka ce wahila bainahum wa bainama yashtahuna ma yastahuna nan ma mausuliya ce tufidul umum duk abin da suke so ma'ana kamar an shiga tsakanin su da abin da suke so shine na yin imani in sun kaga mutuwa suna son aibi a bar su su yi imani ko ba karan bari to ayoyi ai suna da yawa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amantu bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin to hila al'ana kaga an hana ko ba karan bari فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا kuna gari ko yawa to haka ne zaka dibin duk ayoyin da sun ka nuna an ki yarda da imanin su lokacin da halaka su tasu ba sai kun fahimta ba ma yashtahura kiran nan imanin da suke bukata shine ma yashtahura a basu su dawo su gyara amma wannan ba zai yiwa ba ayoyi ko cikin Qur'ani suna da yawa masu wannan ma'ana sai Allah ce kamar fa'ila bi ashiya'ihim intabe dama nan ne har da take ashiya'ihim duk qur'ani kaf ashiya mai ainun karshe guda biyu na sauran kuma duk mai alhamza na ce sa gakka zo na ka karanta shi da ni da alhamza ashiya wancan jam'i ne na shay'u mai alhamza karshe farko da karshe shi kuma ainun karshe da alhamza farko yana nufin tamka irin shi an gane ko yawwa kuma guda biyu ne cikin qur'ani da wanga na cikin suratu saba da kuma wanda ke cikin suratul qamar sai dai nan kama fu'ila bi ashiyaihim ashiyaihim kamar yadda an ka aikata ga tamkasu irin su jama'a kenan irin su kun gane ko shi ko da cikin suratul qamar walaqad ahlakna ashiya'akum fahal min muddakir can maf'ulun bihi na nan kuma sai zamanto majruri na alaran ba nan yana da kasara na cin shi da fataha in ka gane wannan wajen karatun qur'ani ba ka samu matsala ni dai na faɗa ma in ka kiya kuma akwai masu iya wato rikito ka lamari shi ɓaci nan damirul ghaiba can kuma damirul khitab yawwa to wannan shine abin da ya kawo mu karshen taujihin da zamu yi na qira'at a cikin suratu wato abin nan saba yanzu kuma da izinin Allah da ƙarhin Allah za mu shiga cikin suratu wato fatir kenan to ita ko suratu fatir aya wadda za mu fara taujihi ita ce wato aya ta uku kenan yawwa inda Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu fukuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku tuna ni'imar Allah akan ku ba ni'ima guda ba ni'imomin Allah akan ku dan nan an yi idafa ta zuwa ga ma'rifa ya kuma mi wa in ta'uddu ni'matallahi ka gani bai ce an'amallahi ba ko ni'amallahi sai Allah ce hal min khaliqin shin yanzu akwai wani mai halitta an gane ko hal min khaliqin sai ce mi ghai ghairullahi haka ne to na akwai wato abin nan imam abu ja'far al-ramma al-madani da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta hal min khaliqin ghairillahi ghairi sai zama to mi na'at ne na mi yawwa kenan na an yi itba'u wato allafu amma sauran kura sun karanta hal min khaliqin ghairullahi sai zama to mi nan an yi mara'un dhamma sai zama to kenan shi ma wato na'atun ne amma alal mahalli don asalin shi hal khaliqun ghairullahi an gane ko kenan can an hankalta ma yanzu ta min ta gabace ta ta ta'kidi nan ko an hankalta ma a asalin khaliqun ya kamata ya dauki ban ma da aka ce an ka dauke shi akan wannan mun gane wannan shin akwai wani mai halitta ghairullahi ko ghairullahi wanda ba Allah ba yarzuku kuma wanda yake arzita ku minas sama'i daga samai don ba sama guda ake nufi ba wal ardi da kasai don ba kasa guda ake nufi ba la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta bauta mishi akan cancanta ko illa huwa sai Allah fa anna tufakuna to ta ina ne ake juya ku ga dalilai karara kuna ganin su amma kuna bijirewa mun gane ko yawwa to sai Allah subhanahu wataala ce wa in yukadzibuka in sun ƙaryata ka ko ba haka ba Allah ce to faqad kudzibat rusulun min qablik imamu abu amr ibn al-ala mun sha faɗa yana yin sukuni a cikin kalma ta rusul da inda ta zo saboda takhfif an gane ko wadanda kuma sun karanta bi dhammi ala al-asl faqad kudhibat rusul min qablik an qaryatar da manzanni gabanin ka ko ba karan bane to wanga shi da aka ce mami jawabu al-muwafaqa dalilul jawab asalin sharadi ala ramma in yazo yana nufin abin zai zo mi zai zo gaba in ji'tani ukrimka ko ba ka da mari in ka zo mini san girmama ka to ai bai nuna ka zo ba to wa in yukadibuka in sun karyata ka faqad mi kudibat rusulun min qablika an ga karyata da manzali gaba ka to ai ai kafin ma a karyata shi wanda sharɗi to ya riga karyata da annabawa to nan sai zaman to jawabul muwafaqa li arrama asalin shi an shahi wani abu ne wa in kadzabuka fala ta'jab faqad kudibat rusulun min qablika ko fala tahzan muna ganewa to cin qur'ani yawa gare ku ya tara to sai Allah ce wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne ake mai da al'amura an gane ko yawa imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani da imamu ibnu kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu asim al-kufi sun karanta wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne za a mai da al'amura sauran qurra sun karanta wa ila Allah ترجع الأمور الله لي الأمر هذا سكوا واتو ابن عامر كنن الدمشقي ده حمزة ده كسائي ده خلف ده يعقوب الحضرمي البصري سن كانت الله ترجع الأمور الله لي الأمر هذا سكوا إن أمير ده سوزوا الله هذا سكوا زوا الله كما أتي وني يقوريك إن يقوريك ko ya saka gaba kenan shi ya saka gaba sannan kuma kai kuma kana tafiya kenan an hankalta mu tafiyar da kake yi ba taka bace amma kuma kafafunka suna tafiya yawwa ba sani ko mun fahimta ba don mu gane yadda al'amuran suke tafiya to aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta wajen tabjihul qira'at ita ce wato aya ta takwas Allah ce to afa man zuyyina lahu su'u amalihi shin wanda anka kawata mishi mummunan aikinsa an gane ko ba haɗu wanda yake zayyana mashi ayyukan shi ba shaidan ko wa zayyana lahum shaytanu a'malahu fara'ahu hasanan sai ga abin kamar yana da kyau in kafirci yayi yawa ko sabon Allah yayi yawa sai mutum dabi'a ta juyi sai ya koma kamar yadda manzo Allah ya ce kalkuzi mujahhiyan kamar gyandama ce ka san gyandama ko wanda an juye ta kenan abin da ke cikin ta mai zai zubewa mutum sai shi koma abin da bai da kyau sai shi gane shi mai kyau abin da yake da kyau sai gane shi bai da kyau yanzu kaga duk duniya kuwa ya ittifaki ƙato ki kwanta da ƙato alaran ba kaga akwai hasarar cin wannan wuri sannan akwai ƙazamta akwai halaka amma saboda kafirci ya yi wa koko saɓon allah ya ru- duniya musulmi masu luwaɗi duniya ta shige musu har sun rasa abin da za su yi har sun koma suna sha'awar ƙato to alaran ni ni a kusanta ƙato banda wari da halaka to fara fara aho hasanin kenan kaga azaba ta alaran ba eh ko ku an ce mutum ya tara da jaka alaran ba duk matar da a duniya ka kasa neman wance sai ka koma zuwa ga jaka dan kana tambada da duniya eh to fa inna allaha yudhillu man yasha Allah yana fatar da wanda ya so in ya san bai cancanci shirya ba wa yahdi man yasha yana shirya da wanda ya so dan ya san ya cancanci shirya mun gane ko to fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada rayuwarka ta tafi akan su kana mai nadama mai bakin ciki kenan an gane ko wannan ice qira'a ta jamhur muna gane ko fala tadhhab nafsuka sai zaman to nafsuka shine fa'il ko kada rayuwarka ta tafi akan su kana mai damuwa mai bakin ciki imam ibn amir eh, imam afwan abu ja'far al-madani ya karanta fala tuzhib nafsaka na fata an fahimce ni sai zaman to fi'ili ne ruba'i domin fala tadhhab daga zahaba yadhhabu ni sai zaman to nafsuka ita ce fa'il amma fala tuzhib gakka tafiyar da an gane ko nafsaka dan ka tafiyar da rayuwarka alaihim akan su hasaratin kina sai da mun toto zuhib daga azhaba yuzhibu izhaban ne nafsaka shine matsayin maf'ulun bihi kina ko kakka tafiyar da wato rayuwarka an gane ko fala tuzhib nafsaka kakka tafiyar da rayuwarka alaihim akan su hasaratin kana mai nadama sai da mun tona fa'ilin shine maf'ulun alramma tunda kai na zaka tafiyar da rayuwarka kinan fala tuzhib anta nafsaka kai a fa'ilin ki a mafuli a hankalta mai ita rayuwarka kamar cikin zuciyarka kada ka tafiyar da ita kana mai bakin ciki eh kakka damu akan su wannan tasliya ce lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kamar ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane ko sai aka ce inna Allah alimun bima yasna'un Allah masani daga abin da suke aikatawa yasna'una fi'li mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar yana nuna abin da yake abkuwa yau da gobe mun gane wannan ko to aya ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce wato aya ta tara kenan sai Allah ce wallahu alladhi arsala riyaha ko Allah shine wanda ya turo iska cikin suratul rum Allahu ne babu wawun Allahu alladhi yursilu can fi'ili ne mudari'i saboda ana can ana son ka hankalci kamar yadda abin yake faruwa ko ko a nuna maka ɗabi'a aikin yau da gobe na Allah ne nan ko da an kace wallahu allazi arsala riyaha na ana nuna maka kamar an yi an kare Allah ne ya turo iska wallahu allazi arsala riyah ibn kathir al-makki da kuma hamza da kisa'i da khalaf ko ba ka bari wadanda kufiyuna ne sun karanta arsala riha Allah ya turo iska to nan sai zamanto ar-riyaha da ar-riha duma arsu saboda al-jinsiya ce ko ko Allah yake turo wa iska ko da guda ce in mun dauke qira'atu ibn kathir da hamzar kisa'i da khalaf ya zama to iska guda wadda ta fuskanto alƙibla guda saboda ta kawo muku bushara an gane ko amma in za a ruwa iska guda ba sai ruwa sai iskoki daban-daban saboda sai an hada iska daban-daban sannan yake abin nan wa arsalar riyaha da waqiha to Allah da yake turuwa iska ko iskoki masu yawa fatusiru sahaban sai su tayar da ko su motsar da inji malaman zauri sahaban girgiji fasuqunahu an gane ko sai mu gaggaba shi inji malaman zauri daga saƙa ya sukuni sai mu kora shi ila baladin mayyitin zuwa ga gari wanda yake matacce ma'ana ƙasa busassa kenan imam shu'ba wanda rawi ne na asim da kuma imam ibnu kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da ibnu amir ad-dimashqi da yaqub sun karanta ila baladin mayyitin sauran sun karanta kuma mayyitin nan kana ita duk ma'arsu ɗaya gari ne wanda yake ya bushe ko ko maitin busasshe mayitin wanda dama kahin ya bushe mun san zai bushe an gane ko to fa ahyayna bihi al-ard ba'da mautiha sai mu rayar da ƙasa bayan ta mutu an gane ko duk cikin qur'ani al-ramma min ba'da mautiha gudana cikin suratul ankabuti sauran duk ba'da mautiha da an gane ko yawwa ka rike da kyau eh cikin suratul ankabut shi kadai ne Allah subhanahu wataala ce min ba'di mautiha in ka gane wannan kaga har da za ta zo maka da sauki inda Allah subhanahu wataala yake cewa ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون اللهم آمين آية 63 طب sai Allah subhanahu wataala ce to kadhalika nushur kamar haka ne ta yadda ku yake yadda kaga an rayar da ƙasa bayan ta mutu to haka ne kuma Allah subhanahu wataala zai ta yadda ku to aya wadda zamu dauka ta gaba ita ce wato aya ta abin nan ta goma sha ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu khalaqakum min turabin Allah shi halicce ku daga mi daga ƙasa kenan khalaqa aslakum min turabin ne mun gane ko summa min nutfatin sannan kuma daga digon mani kenan nan an wuce annabi adam an komo zuwa ga zurriyarsa summa ja'al sai ka fitar da hawwa'u ita da aka fitar hakar kari da kuma annabi isa da an halitta da kalimar Allah summa ja'alakum azwajan sannan Allah ya maida kun ka zamanto azwajan ma'auratan juna an gane ko yawwa namiji da mace namiji da mace wa ma tahmilu min unsa babu wata mace wadda za ta dauka ta dauki ciki kenan wala tadau babu wadda za ta aji illa bi ilmihi sai da izinin ilmin Allah an gane ko yawwa shi likita ma mata miliyoyi ga aihuwa bai ma sun so aihuwa ba sai an kai likita ba dan akwai masu haihuwa a gida ko akwai masu haihuwa akan hanya eh ka san dan ƙwarya eh dan ƙwarya mutumin da an ka haihuwa da kahin a zo likita sai in mamashi na nakuda sai a ɗauko ƙwariya sai a aji da ya faɗo kasaf sai a ce ɗan ƙwariya ko ɗan mabakaci mabakaci shi ma wani nau'i ne na ƙwariya babba alaran ba sai a ce ɗan mabakaci wanda ma'ana ka yi a zo likita an kaga nakuda ta taso sai a tala mabakaci kuzuf sai shi faɗo amma shi Allah babu mai ɗauka ciki ta aiwa face don Allah ya san komi Allahu ya'lamu ma tahmilu كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وما تحمل من أنثى ولا تضع تتمي إلا بعلمه an gane ko can cikin suratul fusilat yace wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmi wa yawma yunadihim ayna shuraka'i qalu adnaka ma min shahid nan kuma wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmi satami wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wa ma yu'ammaru ba za a tsawaita rayuwa ba shine yu'ammaru daga ummira mutumin da an ka tsawaita rayuwar shi wa man nu'ammirhu nunkisu fil khalq ko nan kusu fil khalq to wa ma yu'ammaru babu wanda za a tsawaita ma rayuwa min mu'ammarin kenan wa ma yu'ammaru mu'ammaru ne sai an kace min mu'ammarin tunda asalin shi na'ibul fa'il ne amma asalin shi ne wato maf'ulun bihi ne wa ma yu'ammiru Allah kenan mu'ammaran ne asalin maganar kenan babu wanda za a tsawaita rayuwar shi wala yunqasu min umurihi babu wanda za a rage a cikin min a cikin rayuwar shi yunqasu ragewa imamu yaqub ya karanta wala yanqusu min umurihi babu abin da zai ragu cikin min cikin rayuwar shi in an ce yanqusu kenan fa'ilin zai kuma zuwa ga rayuwa ne kenan wala yanqusu umuruhu ne kenan rayuwar shi ba za ta ragu ba illa fi kitabin fasai cikin cikin littafi waɗansu malamai sun ce shi da an ka ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wanda za a tsawaita rayuwar shi mun gane ko wala yunqasu min umurihi in mun dauke ga a babu abinda yunqasu za a rage min umurihi ai min umuri shakhsin akhar dan shi mai tsawon rayuwa ba za a rage mishi rayuwa ba kinan wala yunqasu min umurihi ba a ragewa min umuri shakhsin akhar in taqla min shakhsin ila shakhsin akhar mun gane ko ko kuma wala yanqusu min umurihi shi mai tsawon rayuwa a qira'a ta yaqub babu abin da zai ragu cikin rayuwar shi illa fi kitabin ba shi rubutacce ne tunda kowa an san yau ya kwana kaza sauran kwana kaza an gane ko ko kuma wala yunqasu min umurihi shi wancan wanda ada tsawon rayuwa ba abin da zai ragu cikin rayuwa ta illa fi kitabin ba shi cikin littafi shi sa malamai sun yi sabani shin min umrihi din nan yana kuma ne zuwa ga mu'ammar ko ko min shakhsin akhar ghayr al mu'ammar kun gane ko ku gane ba tau illa fi kitab sai face wannan da cikin littafi inna zalika ala allah yasir wannan kuma wani al'amari ne mai sauki ga Allah gare ka na shi da waya kai da an baka har da wani abu sai kaga ya rikitar da kai kadi cikin al ahadithul mushkila al warida fi tafsir al qur'an al karim daga safha ta 69 zuwa ta 86 kaga bayani na kan rage rayuwa da ƙara rayuwa da bayanin magana malamai mun gane ko ita ko qira'a wannan ta ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u kadi cikin al qira'atu wa atharuha fi tafsir al ahkam safha ta 732 ya kawo wani bayani mai alaka da ita sannan wa yu'ammaru min mu'amarin wala yunqasu min umrihi kadiba cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 844 ni dina barka lahiya aya ta gaba wadda zamu tashi akan ta wadda akwai tawjibul qira'at ita ce aya ta 22 an gane ko a cikin suratu wato fatir kenan to shine inda Allah subhanahu wataala ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir ko makahu ko makafi in ka dauki aljinsiya makafi wal basir da masu gani ba su zama daya ko kuka ce makahu in ka dauki al-ahdiyya kenan da makahu da mai gani ba su zama daya wala zulmatu wala nur da dufai da haske ba su zama daya ma'ana da kafirci da imani ba su zama daya don kafirci mazhabobi ne masu yawa kuma karan bane musulunci ko guda ne wala dhill wala al-harur الظل كان إتوا إنووي an gane ko ko kuma inwa azillu al an gane ko inwa wala al harur ba za su manto da zafi ba ko ba karan bane wa ma yastawi al ahya wala al amwat masu rayuwa da matattu ba ɗaya ba ko ba karan bane al ramma ko ko masu imani da kafirai ai ba ɗaya bane inna allah yusmi'u man yasha allah yana jiyar da wanda ya so ji na karba an gane ko don haka aikin ka kai mai wa'azi ba wai ka shirya da mutane bane a kai mutane bayani abin da Allah ya ce shirya ta Allah ce an gane ko wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai ba kasance kana jiyar da wato wanda yake cikin kabari ba nan babu wani taujihi na wato alqira'at yanzu ayar da za mu tashi akan ta bayan Allah ya bayanin alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ba ga Allah ya saukar da ruwa daga sama ba ha Allah ya bayanin abin nan nau'uka na ƴaƴan itace da kuma nau'uka na duwatsu an gane ko da kuma nau'uka na mutane dukkan su dai canzawan launin mutane da halittu dai yana nuna akwai Allah subhanahu wataala to sai Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kenan inna ma yakhsha Allah haqiqa inna ma hasr ne nan idafi ba haqiqi ba ba ana nufin malamai suka ɗake jin tsoron Allah ba ana nufin jin tsoro irin wanda malamai suke ba Allah to babu irin shi yakhsha Allah wanda suke jin tsoron Allah min ibadi da bayan shi al ulama al ulama shine mi fa'il masu jin tsoron Allah malamai kiran malamai sune fa'il Allah shine ismul jalla shine maf'ulun bihi to an samu wata qira'a inda ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama an gane ko waɗanda Allah yake jin tsoron su a cikin bayan shi sune mi malamai kadiba cewa alqira'atu wa asruha fi tafsir wal ahkam asufa ta 155 wannan su malamai suka ce wannan qira'a batila ce ƙarya na don Allah bai jin tsoron kowa ko ba karan bane wadanda su suka ce a'a ana iya taujihin ta a ce abinda ake nufi waɗanda Allah yake jin kunyar su ba wai Allah yake jin tsoron su ba su ne malamai amma ba malamai ba malamai rabbaniyuna waɗanda suke masu aiki da ilimin su mallami in bai aiki da ilimin shi ya koma kamar jakki masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kama sallal himar yahmilu asfara mallamin da bai aiki da ilimin shi ya koma kamar kare واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض يتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصت القصص لعلهم يتفكرون أنا أقول تو يوا أما ضد هكذا su waɗansu malamai sun ce wannan ƙira'a ce ba ma shadda ba batila a sunanta alaran ba eh kadiba cin alqira'atu wa asarwa fi tafsir wal ahkam a safha ta wato 155 kadiba kuma cikin sauran littafan tafsiri da sun kai ta'arruf zuwa ga tawjihul qira'at zaka ganin wannan bayani an gane ko littafai daban-daban na qira'at waɗanda sun kai tawjihul qira'at qadiman wa hadisan wanda sun ka tsaya daidai wannan aya din kadiba cikin mu'jamul qira'at na al-doktor Abdul Latif Al-Khatib mujalladi 11 na a taba da take hannuna eh to nan ya kamata mu jaburki saboda lokaci ya yi mun halinsa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته